الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أهل الله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تيوران الله دي منا شدا وطن شعبان هجرة 1447 wanda ya dace da 25 ga watan ɗaya shekara ta 2026 ci gaba da karatun littafin kifayatul awami fil buyu'i a littafi da yake magana akan hukunce-hukuncen saye da sayarwa wallafar babban malami a shekhu abdullahi rahimahullah da wannan shi ne darasi na goma muna nan cikin fasili da muka fara satin da ya gabata fasili na biyar mun kwana a baiti na ɗari da ashirin da biyar za mu tashi farkon baiti na ɗari da ashirin da shida tumala yake cewa bai'ur raƙiƙi asluhu in salima ورد إن بيع بعيب قدما عيوبه ثلاثة ما ينتقل كالجن والثابت فيه كالشلل وبائن كسرقة إباك فالرد في الجميع بالإطلاق إلا بثانيها لما منه ظهر لمن يكون بالعيوب ذا بصر وفي الخفي الخلف فابن القاسم يرده مع اليمين اللازم لغير ذي تدين وقال عن مالك بن عن مالك بن حبيب لا لا وإن تنازع حدوث العيب يهلف بائع لنفي الريب على انتفى العلم بما يخفى وفي ظاهره اليمين بالبت تفي كذا يمين المشتري إنك له وفي رقيق قد براءة جلة وقيل لا تختص بالرقيق وشرطها عند أولي التحقيق براءة من كل عيب جهلة ومكسه بملكه مطوله ورد إن عيب تبدى واعترف يهلف إن أنكر مثل ما سلف وفي نكوله يرد المشتري مبيعه بلا يمين تأتري to idan ba manta ba darasin da ya gabata an koro bayani dangane da hukuncin sayan bawa hukuncin sayan bawa an faɗa cewa a inda muka kwana idan mutum ya sai boya kuma tana da yaro yaron nan kuma bai kai ga haƙoransa sun zauna ba aka ce ba za a raba su ba ko dai ya sai da uwan da ɗan ko kuma ya haƙura da cirikin ko kuma ya saye su ya sai uwar amma kuma yaron zai zamo cikin kulawarsa har lokacin da za a raba su to shine zai ci gaba da bayani akan wasu hukunce-hukunce da suka shafi shi bawa ya ce bai'un raƙiƙi sayar da bawa asuluhu asalin sayar da shi ɗin to yana halatta ne in salima in bawan ya zan ya kubuta daga wani aibi in bawan ya zamo ya kubuta daga wani aibi to sa'annan ne za a cewa in an sayar da shi cirikin ba matsala warudda ana mayar da bawa in bi'a idan aka sayar da shi bai aibin kadoma da wani aibi wanda yake da ɗaɗɗe ka je kasuwa ka sai bawa hannun wani bayan ka dawo gida da 'yan kwanaki sai ka ga ashe yana da wani aibi kuma aibin nan ba a hannunka ya faru ba da shi ka saye shi amma lokacin da aka yi cinikin kai baka san da aibin ba shi alba'i'u ya ɓoye maka kamar yadda hakan yana yawan faruwa to a nan sai malamai suka ce a mayar da bawan sai ka mayar da bawan ka ce masa towa ne bawan nan da ka saida min yana da aibu kaza da kaza kuma gaskiya aibun nan ba a hannuna ya faru ba saboda haka ba ni kuɗi na na fasa saya to amma fa aibun nan kashi uku ne wanda ake maganan cewa a iya bai da bawa da shi to malamai sun kasa aibobin nan guda uku shine ce uyubuhu aibubbuka na bawa da za a iya mayar da shi ko da bayan an saya salasatun guda uku ne aibu na farko mayan taƙilu akwai aibi wanda yake ciranta ana iya samun mutum da shi wani lokaci wani lokacin kuma ana iya samun mutum baya da shi na misali kaljanni kamar shafuwan aljanu za a ga wani iskan shi sai ya shekara bai tashi ba ko amma can kuma sai ka gami iskan ya tashi to wannan ana kiran irin wannan aibi al'aibul muntakil yawwa to kila shi ko da ya sai bawan ba shafan aljani lokacin bai zo masa ba ciyon bai motsa ba amma da ya zo gida ana nan yana zaune da bawa sai ya ga bawa ya rikici hauka ta tashi eh to wannan na farko kenan wasabitu fihi akwai ciwon da yake tabbatacce shi baya intikali kashalal kamar shanyewar hannu ko kafa ko wani sashi na jiki ko gurmunta ko makanta da ire-irensu kaga wannan duk aibu ne wanda baya ciranta hmm? wa ba'inun akwai kuma aibin da yake baya cikin zatin bawa wato a wajen bawa yake ba abu ne wanda in ka kalli bawan zaka ga aibin ba in ka taba aibin bawan zaka ga aibin ba wato ya zamo bayyane ya zamo ba'ini tsakanin bawan da shi sifa ɗin to akwai irin wannan aibin shi kuma to kaga irin wannan ba yadda za a yi ka ga aibun lokacin da ka zo saya tunda babu ne da za ka kalle shi ka gan shi gashi na a jikinsa ba na misalinsa ka sare katin kamar sata ashe bawan barawo ne sata ana ganin ta a jiki aga ta zama ba ina kenan e baki ko kuma bawan gudu yake duk sanda shugabansa ya dora masa aiki sai ya gudu sai an je an kamo shi kaga shi ma wannan ba abu ne wanda ake gani a zatin bawa ba ko to wannan su ne nau'ukan aibuka guda uku da za a yi magana a kansu na farko al'aibul muntakil al'aibul sabitu al'aibul ba'inu to farraddu mayar da bawa fil jami'i a cikin dukkanin uku ɗin nan bil itilaki bisa wawaitawa malamai sun ce duka ana iya mayar da bawa in ka samu ɗaya daga cikin waɗannan aibubuka amma fa illa bisaniha banda na biyun wanne ne na biyu al'aibu sabitu an gane me yasa limamin huzahar saboda shi yakan zamo a fili gurmunta ba a fili take ba makanta ba a fili take ba shanyewa hannu ko kafa ba a fili yake ba to shi kaga yana bayyana liman ya kudu ga wanda yake za basar ma'abuci gani bil uyubi da aibi in dai kai ma ba makahon ba ne to dole ka gane wani makaho ne makaho ko ba haka ba to sai ka je ka sayo bawa gurmu a to ba batun mayarwa kai yanzu baka san yana gurmunta ba ko ka so maraka tana gurmunta ko rago ko tunkiya ko mai ido ɗaya ko mai ƙaho ɗaya wai sai daga baya sai ka ce ashe wai makanniya ce kasu ko tana gurmunta to kai duk sayan da kai da ɗauko ta da duk baka gano tana da wannan illar ba a to nan kaga sai ya zama kamar da gangan kai kenan in dai har kana iya ganin illan kai ma ba makaho ba ne to in kai ma makaho ne to wannan kana da uzuri daga baya kila bayan ka dawo gida sai aka wani ragon nan da ka sayo gurin mu na ce a subhanallah ai ba su faɗa min ba tun da ni ba gani ni kai ba to wannan ka maida musu an gane ka maida musu amma wanda shi yake ganin aibin kuru-kuru to shi zai maida? to wannan na biyun kenan to wa fil khafi amma aibun da yake a ɓoye baya bayyana su ne na biyun da aka ambata da na farkon da na uku shi ne al'aibul muntakil da al'aibul ba'in to su kam alkhulfu an samu saɓani idan ka sai bawa ko dabba da aibu amma aibi baɗini ɓoyayye shi ana mayarwa to fabinul ƙasimi babban malamin na ibn ƙasim ya ce ya rudduhu wanda ya saya ya mai suwa ko da baɗini ne tun da an ci amanarsa amma mayarwar nan ma'al yaminin lazimi sai ya haɗa da rantsuwa ce to wane ragon ga ko bawan nan da ka saida min yana da ciwon hauka ko yana da iska ko ragonan da ka saya min bai da hankali mahaukaci ne na fatar an gane amma ya rantse sai ce to ni dai ban san shi da wani aibu ba muka ga mun zo mun sayi mun yi ciniki da kai lahiya lau kaza kaza kaza kaza amma tun da ka ci haka ne to kai rantsuwa cewa aibun nan ba hannunka ya faru ba sai in maida ma kudinka sai ce to billahi allazi la ilaha illa huwa an gane aibin nan ba a hannuna ya faru ba sai ce to ga kudinka shikenan tun da boye ya aibi ne ba iya gane hannuwa ya faru amma dai shi dole ya rantse ko ba haka ba to amma wannan rantsuwar legaire zai ta dayyo ne ga wanda yake ba ma'abuci riko da addini ba eh amma in mutum an san adili ne salihi ne balma ustazu ne to shi ba su ya rantsi ba kawai ce wasa bai san shi da aibi ba ya wadatar amma ba wanda amma wanda yake ba ma'abuci riko da addini kilan ma dan tasha ne to shi ya rantsi kaga in ya rantsuwa kan ƙarya rantsuwa ta kama shi eh don ka'ida rantsuwa in ka yi ta akan ƙarya to kwana 60 ne za ta kama ka wata biyu ne ba za a wuce wata biyu ba duk wanda ya rantse da Allah akan ƙarya kuma san da ya rantse shi ya san abin da yake rantsuwa akan sa ba haka bane to ba zai wata biyu lahiya lau ba to shi yasa kaga rantsuwa tana da hadari eh eh shi yasa in ba da bukata ba ba a son rantsuwa ai sai da larura to ibnu habibin ibnu habibin waƙala ya ce an malikin daga al'imamu malik lala ba za a maida ba kenan ya saba ma ibnu al-qasim shi ga aibi wanda yake boyayye kenan to akwai riwaya daga al'imamu malik ta hanyar ibnu habibin amma dai malamai sun ce wannan riwaya tana da rauni saboda shi ibn habibin bai ji daga al'imam malik ba shi kuma ibn al-qasim ya ji daga al'imam malik to cewa din za a mayar to shi ya fi ƙarfi tun da dai akwai cuta a ciki wa in tanaza'a hudusal aibi ya halifu ba'i'ul li nafyir raibi to nan da aka zo da ya zo wajen mayar da aibin ga bawan ga da ya sai ko dabba ga sai sun ka yi jayayya shi wanda ya sai da mai ya ce shi aibin nan ba wurinsa yake ba shi lahiya lau dabba ce take lahiya lau bawa ne yake ko da ya kawo shi kasuwa shi bai san shi da wata cuta wadda irin wannan da ka ambata ba ni ban santa ba da haka magana in ba kuɗin gaba da taso ba shi ma da ya saya ya ce to lallai ni ma wannan cutar ba wuri na ta faru ba an samu jayayya ko ba a samu ba to shi ne wa intanaza idan sun yi jayayya hudusal aibi faro wannan aibin kowa ya ce ba wurin shi ya faru ba to shi kenan ya halifu bayo shi wanda ya sayar sai ya rantsi shi zai fara rantsuwa tunda shi dabba ta fara bewa hannunsa to shi kamin ta biyo hannun wanda ya sai dama sai shari'a ta ce to shi rantsi amma rantsuwan nan linafiyar raibi zai yi ta ne don kore shakka da kwankwanto alantifra'il ilmi ta ƙunshi kore saninsa da aibin ya ce to wallahi ni dabban nan a sani na ba ta da wani aibi ba rantsuwa zai ya ce ba ta da aibi ba a'a a sanin shi shi bai santa da aibi ba kare ce wallahi ba ta da aibi an gane ba wannan rantsuwa zai yi ba shi dai ya kore ilimin shi eh an gane bai ma ya fa amma zai rantsuwan ne ga wancan abin da aka ce ɓoyayye yana ɓoyuwa shine al'aibu almuntakil ko da kuma al'aibul ba'in eh to in shine shi wancan zahiri an faɗi hukuncinsa to wannan shine wannan shine to amma koda na zahirin ne kuma ga wani shi kuma nashi rantsuwar daban wa fi zahirihi in kuma aibin nan na zahiri ne shine al'aibu sabitu to al-yaminu bil batti to zai yankakkiyar rantsuwa ne tafi wadda wato za ta kore aibun sai ce billahi lazi la ilaha illahuwa dabban nan ba ta da gurmunta nan ba zai kore iliminsa ba saboda aibin mi zahiri ne in akwai shi ya sani in babu ya sani saboda mi aibin a fili yake amma wancan da yake baɗi sai an ka ce ya kore saninsa nan kuma sai an ka ce ya rantsuwa bacci ya ce to wallahi ragon nan da na saida maka baya gurmunta babu wata gurmunta tattare da shi sai ya rantsuwa in ya rantsuwa to shi wanda ya saya sai ya bar ma Allah sai ya kyale shi in ƙarya ya yi to a bashi wata biyu bayan wata biyu ka koma shagon shi gani ko gargin da yake ɗaure dabbobi za ka ga abin da ya faru in dai kan ƙarya yi in kuma yana da gaskiya to ba abin da zai samu shi ba abin da zai same shi an gane to kaza yaminul mushtari haka wanda ya saya yana rantsuwa inna kala idan shi mai sayarwan ya ce ba zai rantse ba ya dawo da aibin ga dabba ba an ce shi wanda ya sayar ya yi rantsuwa ba da sai ce shi gaskiya ba zai rantse ba kuma bai yadda tana da aibi ba kasa akwai irinsu su ce ba su rantse ba kuma su ba su yadda kayan na da matsala ba ana samun irin wannan ko ba nan sai a ce shi wanda ya saya ya rantse gwargwadon yadda wancan ya rantse in ciwon baɗini ne an gane ya ce a iya saninsa ko da ya sai dabban nan wani abu bai faru da ita ba ina fatar an gane to rantsuwar da zai yi kenan a wurinsa kenan in kuma sabit ne ya ce wallahi da gurmunta ka sai da mai ita to sai alkali ya ce to tun da ya rantse to karbi dabba ka kai da ka sai da mai ka bashi kuɗi in ƙarya yi to zai ga abin shi eh amma wannan ba za a ce shi ya rantse ba sai in shi wanda ya sayar ya ce ba zai rantse ba to bara'atun jala cinikin bara'a jala yana bayyana wajala yana bayyana fi raƙiƙin gabawa kaɗai ko abin da malaman fikihu suke kira cinikin bara'a Eh, irin cinikin nan na garanti a zamani a yaren zamani ko Eh, wane zan sai da ma kaya kaza haja kaza sutura kaza ko menene ne to amma a nan sai malamai suka ce za a takaita shi a iya bawa bawan nan da zan saida maka lahiya lauye ni ina da garanti a kansa bai da aibu kowane iri an gane? to wannan malamai sun ce in bawa na ya halatta za ka saida mutum bawa ya halatta ka ba shi garantin sahihancin shi bawan wakila a wani ƙaulin kuma kuma a irin wannan cinikin in an to in ka saya ba ka dawowa ba za ka dawo daga baya ka ce kaga wani aibu ba an gane eh ba a dawowa irin wannan eh ah to kenan tun da ya faɗa ma kai yadda ka yadda da shi amini ne a wurinka to yanzu in ka dawo kenan yanzu ka mai sai dan iska kenan wani e mun riga mai da kai abin nan lahiya lau yake to ya za ka dawo bi ni babu ruwana da kai so da haka ko kotu ya kai sai alkali ya ce ya taya ba mutane wuri bayan ya gaya maka yin shi lahiya lau yake kuma kai ka gamsu ka yi amanna da abin da ya gaya maka to shi kenan to sun ce in bawa ne ya halatta amma wakila wani kaulan an ce la tahtasu bil raqiqi sauran hajoji ma za a iya yin haka abinci ne sutura ce, ko ne za a iya cinikin bara'a a kansa. Wani zo zan saida ma abinci, zo zan saida ma kaya, lahiya lau suke, kwaliti ne kaza kaza kaza kaza kaza. To malamai suka ce za a iya yi, akan komai ma. To kuma aka riga aka yi kai kai yadda, to shi kenan. Kar baka dawo baka ce fa, eh? abin nan fa da matsala tunda an baka garanti ko amma wa sharɗuha sharaɗinta inda ulit ta haƙiƙi gun ma'abuta ta haƙiƙi na ilimi shine bara'atun min kulle aibin jahila shine za a kubutar da kayan sayarwar nan daga kowane irin aibi jahila da shi ya jahilta eh da shi ya jahilta an gane? ma'ana zai ce babu wani aibu da take tattare da shi shi mai sayarwa kenan eh babu wani aibu sai ya kore duk wani aibu da bai sani ba sai ya ce babu shi sannan su kulla ciniki sharaɗi na farko kenan sharaɗi na biyu wa mukusuhu bi mulkihi mutawwala ya zan kuma kayan nan sun daɗe a hannunsa ba ka sai abu yau gobe kuma ka ce za ka saida ma wani kuma za ka ba shi garanti ba ta ai bai daɗe hannunka ba ta yi kaga kwana ɗaya kwana biyu bai isa ka gano lahiyar mi yawwa sharaɗin cinikin bara'a sai abu ya daɗe hannunka ko yawwa ka tabbatar da lahiyarsa da ingancinsa to nan ne in za ka sayar sai ka ba da garanti ɗin cewa lahiya lau yake amma in bai daɗe ba to ba a cinikin garanti shi inda ya gamsu ya saya in kuma bai gamsu bai bar ma kayanka ya tafiyarsa to warudda in aibun tabadda wa a taraf warudda ana mayar da kaya ko bawa ko duk wani abu da aka saya in aibun idan aibi tabadda ya bayyana wa a tarafa kuma shi mai sayarwan ya yi itirafi da cewa lallai abin nan wane yana da aibi tun da yadda shi kenan shi bai sayarwa sai ya mayar aga babu wani rikici ko babu babu babu wani rikici ya halifu amma mai sayarwan yana rantsuwa in ankara idan ya yi inkari in ya ce a bai da aibi to nan sai a nemi ya rantse misila masalab kwatankwacin bayanan da ya gabata kan bawa to a can zai yi rantsuwa wafi nukuli inda kuma mai sayarwan ya ce shi ba zai rantse ba to ya ruddul mushtari shi wanda ya saya ya mayar da kayan mabi'ahu wannan abin da ya saya bila yaminin ta'atari kuma shi ba za a ce ya rantse ba idan ka sai kaya hannun mutum ba bawa ba bayan ka dawo sai ka ga yana da aibi an gane to kaga baka iya zama da shi to zaka koma wanda ya sai dama in ya yi itirafi shi kenan in ya ce a'a shi kayan shi ba su da aibi lahiya lawai sayar da su to sai a ce ya rantse na fatar an gane gwargwadon rantsuwar da aka faɗa in aibin baɗini ne ko na zahiri in kuma ya ce ba zai rantse ba to shi wanda ya sai kayan a nan ba za a sashi rantsuwa ba ba kamar na bawa ba ne sai dai alkali ya anshi kayan ya maida ma mai kayan ya ansu kuɗin mai kuɗi ya bashi kuɗin shi tun da ya ƙi shi mai kayan ya ƙi ya rantse amma in bawa na to a nan ne ake mayar da rantsuwa ga shi yawo amma sauran kaya to ba a mayar da rantsuwa ga wanda ya saya ba a mayarwa abin da ya sa malamai suka bambanta suka ce akwai bambanci tsakanin bawa da kuma abin da ba shi ba da haga bawa mutum ne yana magana sauransu to amma sauran abubuwa to zai iya yiwa in kama kaya ne ka saye da makamantansu to aibinsu ba lalle ba ne ya yi saurin bayyana kamar na bawa ɗin to shi yasa ba a buƙatar kai a sa ka rantsuwa domin akwai yiwuwa tun da aka ga aibin daga shi mai kayan ne wanda ya saida maka ba wai daga gare ka ba to kuma wasu malamai suka ce abinda ba bawa ba wasu ka ce aibu sai in ya kai asaransa ya kai ɗaya bisa uku ɗin abin da wasu malamai suka ce na ake mayarwa ka sai kaya sai ka gan shi da illa illan nan kuma ta kai ɗaya bisa uku ɗin ƙimar wannan abu na wanda za ka yi asara tunan wasu malamai suka ce irin wannan aibin ake mayarwa su a wurinsu ƙaramin aibi duk ba a ba a mai da kaya kawai don ka sai abu ka gan shi da ɗan wani ƙaramin illa a to ba sai ka mayar ba wasu kuma suka ce a aibin a bar shi ga urfi inda ya zan urfin mutane kowa yana kyamar wannan abu kuma yana kallonsa a matsayin aibi za ka iya mayarwa ko da bai kai kimar ɗaya bisa uku ɗin abin ba to kuma wannan shi ne ya fi an gane? shi ne fi sai ka mayar masa in kan mayar masa to in ya yi itirafi shi kenan in kuma ya ce ba zai itirafi ba in ya ce kuma shi a'a kaza kaza to sai a sa shi rantsuwa in ya rantse to kai sai ka haƙura eh don ba za a ce kuma gashi ya rantse kuma a ce kuma ya baka kuɗinka ba to ai lodin ya yi mai yawa tunda in ya yi rashin sa a rantsuwan nan akan ƙaryata to kaga musibar za ta taru gare shi kai sai ka haƙura amma in ya ƙiran tsewa to nan ne alƙali zai ci shi ya karɓi kayan ya maida ma kuɗinka e to wannan in ba bawa bane shi a shari'a kamar abin da ya shafi abinci sutura da ire-irensu da sauran dai duk waɗanda aka ambata a baya e bawa kawai shine an ka yi tafsiri to nan za mu kwana wani darasin sai a tashi bayani game da wayas butul aibu bi arifihi to sowa yake tabbatar da kaya kaza yana da aibi an gani to su ma sai an yi bayanin sowaye ba kowa ne zai ce ai abu kaza yana da illa ba kuma a saurare shi akwai waɗanda su adda haƙƙin su tabbatar da lallai abin na yana da wannan aibin da ka yi da'awa in to sanan ne za a gina waɗancan hukunce-hukunce da aka ambata a baya duka wannan dai ana yi ne don ka a ci dukiyan juna ba bisa haƙƙi ba eh to amma mafi yawa wasu in ka saye ko kaga aibin sai su ce ba su rantsiya kuma ba za su mai ba za su karbi kayan ba da irin wa'annan sai ka kai su kotu shi ai shari'a ko ka bar su da Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة